ka bai kai a cikin mutum ma kake an biya ka tsabba ka da sis an sai da mutuncinka an sai da imaninka an sai da rayuwarka akan biyan bukatan wasu al'umma shi kenan an ɗau kuɗi an danna mutane an ce a yi kaza abu kaza ma mun siya an siyar abu kaza ma an siya ƙarye dai abin da mu muka sani a ƙasar nan ga tsuntsu na katana aka maza aka zo maganin bai yi za a kai sai tsuntsu turawa suka yi magana suka ce tsuntsun mu ne fa mun biya an yi agreement har yau ba kai tsuntsun ba addu'a ce ta kore mana tsuntsu zai ci amfanin mu mun maza da addu'a suka bar ƙasar amma dai da aka zo da jirgin sama aka yi an kawo feyin original sai turawan suka yi magana suka ce fa mun biya fa a duba agreement din din muka yi da ku tsuntsayen mu ne dole haka bai tsuntsu to kai yanzu wani ya zo zai kai ka waye zai tare ka banda Allah ka tsuntsayen nan ba wanda ba wanda na gaya ma ya isa ya zuba tsuntsayen nan magani sun mutu babu shi an biya maka su an yi rubutu tsuntsayen Nigeria dala miliyan kaza an baka kuɗi tsuntsayen an saya kai ya za ka yi kogunan nan na dam kogi zai jane mu turawa suka ce dam din ba mun saya ba namu ne fa kuna da kogi ne aka yi bincike aka duba fayil nasu ne wannan cibin su suke dam idan an kama manya manya sa a jirgin sama kai musu eh in cibin da ci zai dane su a tura muku ruwan su su wanku shikenan su ba ruwan san duk Nigeria za ku tayi su dukiyarsu suka sani sun saya to kaji fa kabiri yana da wannan dama musulmin ne ba da kafa shi kuma Allah ma da yake halakar da mutane sai manya-manyan garin sun bar Allah haka yake ku al'adar Allah to yanzu Allah ya sauke hukuma to kuma kai karami ne ko manya-manyan an bar Allah ya za a yi to baka da wani jari baka da gata sai addu'a duk musulmin da yake duniya in yi addu'a yayi wa kansa yayi wa musulmin duniya yayi wa kansa addu'a yayi wa musulunci addu'a shikenan banda wannan makamin babu wani abu da ya gaza sai wannan kurin ko mu tsaya da tsoron Allah mu ba Allah a kowane hali ka tsaya da bin Allah duk lokacin da mutuwa ta zo ka shirya kowa ya gane wannan to amma Allah alƙawarinsa baya ta yace a gaya musu ni da manzo mu muke da rinjaye eh in dai Allah ne da manzo kuna kan gaskiya su ne da rinjaye kuma kun gani ai ai ko ba gani bane ne kun manta da wata kungiya da aka yi ta sunanta menene hizbullahi da aka yarda da Allah da manzon Allah yaya Isra'il Isra'ila zai da ta ji tsoron su ta nemi sulhu da su ba kowa Allah da manzon Allah suka rike su ba ƙasa ba ce bari a ce ƙasar labanan ce duka wani tsiraru ne da suka ce allan ɗaya sun yarda da allar sannan gaya muku su suke da nasara wannan a duniya aka yi a gaban mu mun sani to saboda haka duk abin da munafurci ya yi go ciki gyaransa zai wahala kudan in za a yi addu'a a samu zama lafiya ku ce Allah mun yi laifi Allah ka yafe mana kun mu dai ba mu da dabara Allah mun tuba gaba ɗaya ka kawo mana mafita bala'in da ya damu ƙasar nan ka yaye sai ku zuba masa ido banda wannan ka je ku kai kuka gun wani a kaiwa ne to burma cikin kuka kuke kuka kurin in za a kai a kai wa Allah in an kai wa Allah da wace siga kuma Allah mu dai sigar mun maka laifi kurin mun tuba abin da ya dane mu Allah ka dauke to in Allah ya yarda Allah mai jin kan bayi ne ko mai gafara ne ga bayi wannan ita ce mafita kuma da za a koma ba Allah أي مسلمي إذا نزرع قوة لوك الشياب هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا الله يا جوانا أدين سياب يلا دكنا أديني ko da mushriki ko kafiri baya so ba ku san kafiri ko mushrikin baya so ba sai kuna karanta tarihin musulunci da za ku karanta tarihin musulunci yaƙe-yaƙen da aka yi da mushrikai a duniya to lalle za ga kafiri baya son musulunci akwai wani yaƙi da aka yi ran da za a ci kisra da yaƙi sarkin kisra da za a ci da yaƙi sojojin sarkin kisra dubu ɗari ne wanda suka zo gabansa suka yi mubayiya suka ce sarki agun yaƙi idan mun mun gudu to kaza kaza ladata da uzza ya kansu sun yi rantsuwa in wannan ya rantse ya yi rantsuwa irin nasu ya ce wallahi sai in dai yana da rai a duniya sai dai ba musulunci a doron ƙasa in dai musulunci yana doron ƙasa to yi kuwa ko ya zama ba musulunci yi ya rayu ko yi ya zama ba yi a raya musulunci amma da yi da musulunci ba za su yi zamani ɗaya ba haka mutum dubu ɗari suka nan musulunci yana nan suna nan suka ce ba su yarda da wannan ba za su murƙushe irin wa'annan mutanen dubu ɗari da suka zo fagen yaƙi abin mamaki kowa an kwaye nema sai a nemi an kwa sarƙa haɗa hannun wannan da wannan sai a ɗaure wannan ma haɗa hannun wannan da masu ɗaure da ankwa dubu tamanin ne kaga in za ka gudu kana jikin dan uwanka in za ka gudu kana jikin dan uwanka kwamandan da aka yi wannan yakin tsatsa ne dan amru ai da yakin ya kai yaki yakin ya kai yaki kafiran nan ka ga yadda suke yi Allah mu na yanzu ka da mutum miliyan tsoron kafirin ma zai sa ka mutu an sa masu a taura da linjila suna motsawa yahudawa addini ya zo ba za ku kare ku jage ba kar musulunci ya ga bayan ku mu ma nan ana karanta ayoyin Allah masu karanta masu wa'azi mutum hamsin muke da su su suna da mutum sittin na yahudu da nasara da manyan fada ana yau ne ba a yau ba in an ruye yau duk addinin kafirci a duniya ya tashi idan yau kun dirke musulunci addinin musulunci a duniya ya kare wannan yakin ƙarhe ne daga yi ko musulunci yadda bayyana a duniya ko kafirci to wannan yakin sai da aka samu jarumai mutum dubu tamanin na kafirai kaka dan amru shi kuma yi ne babban kwamandan mu a wannan yaki ana gwabzawa ana gwabzawa da yakin ya kai yaki kafin a yakin wata aka yi ana sulhu sarkin ya turo mutane a yi sulhu a turo a tambaya yaya sai aka ce to sarkin ya ce yana neman izini a tura kwamandori a ba ubai da ya tura kwamandori su je zai tambayi mutanensa wasu abubuwa shike nan aka tambayi mutanen mu guda hudu suka je da dawakai sarkin kisra yana zaune akan darduma ya kusan darduman zira'i ɗari na zinari ne da gwal gaba ɗaya shimfiɗa kafin ka je ka ga sarkin masifar da yake a hanyar ta yi mutum mutuwa masifar ganin sarkin kurin mutum dubu ɗari da dubu ahirin wannan mayaƙa ne mutum dubu tamanin jarumai ne mutum dubu arba'in masu gadon sarki ne wazirai wanda sarki yake da su mutum saba'in ne an zube a ƙasa kurin kowa yana ba da nasu shawaran banda kwamanda banda ƙa'iri wanda yake jagoran yaƙi mutanen mu sai da suka tsallake waya gaba ɗaya suka je gun sarkin kisra suna zuwa barin gaya ma a kan shimfiɗan aka yi rubar da doki aka cuya doki ya kayi fata fata fata za su daka tsawa su yi wani abin ya ce kai karnuka in ji wani kwaman a kaka dan aure ta karnuka ya ce ba don ku muka zo ba ne mun zo ne gudun zaki ku karnuka ne ba ku san abin da yake ba karnukan banza ku ne za ku mana dawa shi ya ce yana da bukata ya kira mu in ko ba yi da bukata da mu mu koma me bukatarsa mu ba abin da ya kawo mu tsakaninmu da ku sai dai mu ɗauke kanku suka yi sarkin ya ce ba da su za ku yi magana ba da ni ni na kirawo ku ya ce to kai ka ce su daina ya daka kawa inda ka san tattabaru suka kwanta lib a ƙasa aka ce kai kafiri me ka zo neman mu me kake neman mu kafiri me kake kiran mu kafiri haka suka gaya masa eh ya ce a na kira ku ne wai addinin naku ina zai kai kunkunyi ku duba rigan da yake jikin nan naku ku duba dattin da yake jikin nan naku duk muna ga talauci ne fito da ku daga garin ku amma za mu yi sulhu za mu ɗau dinari mai yawa a baku ku ja dakarun ku ku koma mu ba ma son fitina da tashin hankali yi sarkin mafarki yayi a mafarkin da sarkin yayi ya ga annabi Muhammadu shi zarkin to wannan mafarki ne mai zaman kansa ka za albidaya na sa lamba kafir yana ganin manzon Allah to amma tun da haya ne zai gani ya ga manzon Allah ya sauko daga sama ya kwace wani abu a gun har sarkin kisra da karfi ya ba komandan shi sarkin tun daga nan aka waye gari jikinsa ba karfi eh annabi Muhammadu ne zo ya kwace wani abu gwal a hannunsa ya ba wani kwamandan to tun daga nan gaban ya faɗi to yi ne sarkin kisran ya rasa yadda zai yi ya ce mu ba ku kuɗi ya ce kai kai da ka ce datti ne da mu ya ce ai za ka in muka fara kille kanka za ka san datti ne da mu wannan rigan da ka gani me ya ɗauka datti ya ce ana sa ran zai sha jini ma ya ƙare wanda ti rigan kansa jini ma muna sa ran zai jika shi ba datti ba mu jitti ya jika jika riga daraja ne a gumi yace to ai talauci ne ya dame ka yace yau in talauci ne ya dame mu yau watan mu biyu muke figan ganyen itace mu ci mun ce ku ba mu suka ce a'a yace to ku ci tuwo mu za mu ci ice amma mun sare mun tsare kanku da takobi ku ai abincin da kuka yi ku a dinga amantuwo mun kuwa kun tsare kanmu ba abin da za ku gani ban da jini ku ko abin da kuka ci ne wa masu yawo da alai musu babu ne to ku dan ba ya guri ya zauna Allah ba da lada dan zauna da hidan Allah ya saka da alkhairi tuwo mu ko ba wani abu da za mu yi amai ya ce to duk bar wannan magana ya ce wai addinin naku ina zai kai ku ya ce addinin mu wanda ya bi Allah addinin aljanna zai shiga wanda bai bi mu muka yi wuta zai je in mun kai ku wuta za ku je in mun in kun kai mu mu aljanna za mu ya faɗan magana aka tsaurara da ya ga mai zafi ne aka ce kai wannan ya koma aka ce koma aka ba su hanya sai aka gaya komanda aka ce ya turo mana mai hankali ya zo za mu tambaye shi aka aiko mai hankali ya zo kaka ya turo wani mai hankali kwamandan ya zo suka gaisa lafiya lafiya ya gaji a sarki alhamdulillah ya ce a turo mana marasa hankali su zo ya ce to ai ni ne hankalin ma da na zo sai ka ban gaskiya hankalin zai ɗauka eh menene yanzu me ya ce sulhu muke so kana son sulhu ni ya ce ranka ya na gan sulhu kake so da mu ya ce kwarai kai kana da hankali ya ce to abin da muke so da kai ka gaya wancan za ka ba mu abu da yawa wannan dukiya da kace za ka bara ai yana da yawa ka ce za ka ba da dukiya za ka ba da mata za ka ba da abin hawa ya ce duk wannan dukiyan ka bari kyautar nan duk a bari yanzu abin da muke so ka ba mu abu ɗaya ma ya isa ya ce mene ɗin ya ce ban la ilaha illallah ya ce to na baka la ilaha illallah ni ne matsayina shi ne matsayina ba duk wannan gumakan mun daina bauta musu ba kowa ba kowa ba sarki sai Allah wai yi sarki ne ai shi din kansa sarki ne wai yi ba da la ilaha illallah yi ne matsayinsa ba sarki sai Allah ba wani sarki ya ce to hi dai da ya ba da la ilaha illallah din gwara a ya ba da wuyansa ya fi sauki ya ce to mu kuwa wanda ya hana mu la ilaha illallah mu karbi wuyansa ya fi sauki akan a ce ya ƙi bayarwa mun kyale shi ya ce sai ka jira an jima kaɗan za mu ɗauki kanka za mu ɗauki kanka ba da jima ba amma an jima kaɗan za mu ɗauki kanka ba malam korori ba ne manyan malamai ne ake ta zuwa to an buɗa masa nan alaran ma a sai zo na ya higo ku ba ya fili mun namu ya cika da albarkatai iri-iri magana kowa da aka yi ga cikin sansanin yaƙi kuwa aka tada barade a lokacin sa'adu bin abi wakas akwai wani ciwo da yake ji arko sana a nan ɗinsa shi ne kwamanda amma arko sana ya kama kabar baya iya miƙewa yana auren matar musanna a lokacin na aka ɓarke da yaƙi yaƙi yayi yaƙi yaƙi yayi yaƙi a lokacin nan musulmi suke kuka sun ga masifar da ta samu saboda kafiran sun yi wani irin shiga to da Allah ya nuna ikonsa kaka dan amru aka buga ranan farko rana na biyu rana na uku yana yi ai sarkin ya fara tintiri aka ce me yake faruwa ne aka ce mutanen nan suna nan yace wannan mutanen fa ba da mutane fa muke fada fa da aljanu ne ka duba yanda suke da karamin halitta ka duba yanda suke da dauriyar zuciya sai aika komandan sai ya ce ka lallaba a cikin zanda ka ja kibiya ka harbaɗe mu ga suna mutuwa aka kira wani mutum yana cikin yaƙi aka feta aka jefa kibiya ana harbansa ko sai mutu suka ce to mun yadda mutane ne mutane ne a ɗauko ya aka ɗauko gawan sarkin ya ga lalle an kai ya mutum to mutane ne sai ce da aljani muke faɗa sai ce da ba mutane ne ana cikin haka sai da bin abu wa matar tana kuka tana tunawa da mijinta na da musanna shi kaban yana ɗaure haka ba iya daga kafarsa saboda wannan irko sanan sai ya kirawo doki kaka dan amru yana cikin kwamandan sai ya ce a kamun doki kabar ba lafiya fa an hana yi yaƙi kwamandan shine babban kwamanda da ya hau kan dokin nan shi wanda kafan ba lafiya ya ga yakin ba zai kare ba ai da ya je ya yi ya dinga fatattaka kafin ka ce wunin farko mutum dubu ku ya kashe masu yaƙi sai suka ce ga wani mala'ika can ya zo yana taya mu yaƙi wannan ba mutum bane shi ciwo ne kabace ba lafiya an ce kar ya je yaƙi ran ne ya ɓace ya fita da la'azar ya yi kewaya ya zo sai ya ba da dokin ya ga ya zauna duk kwamandodi suka zo daga yaƙi sai suke ba da labari sai da muna biyo ka suka ce ka ai yaƙin nan jiya da muka yi har da mala'iku wani mala'ika da ya tsaya nan haka ne ko shi kuma shi ya yi bai din da aka ce wani babba ne nace lalle ba banza bane ai da ya taya musu ranan farko ya taya waye gari rana na uku babu an ci su da yake shi marar lafiyan shi ne suka zo suka ce Allah ya yarda da addu'a ka sa'idu mala'iku suna taya mu yaƙi muna ga wasu wanda bamu san su ba. wani mutum ne ba da yaƙi mutum dubu yake kaiwa to kuma shi sa'idin ne wannan kuma ba lafiya a wannan ranan kan ka ce wani abu sai ga sarki an cin masa kaka dan amru in yayi nan sarkin sai yayi nan in yayi nan sai yayi nan in yayi nan sai yayi nan kan tsakanin su ya kai mutum dubu uku ya zama saura dubu daya ana bugawa tsakaninsa da sarkin ya zama yahu mutum saba'in ba sai da ya zo gaba da gaba ya ce mun gaya maka shi kwamandan nan ne da aka turo mai lafiyar na ƙarshe ya ce mun gaya maka za mu karɓi kanka mu aika wa Allah ba za ka bar la ilaha illallah wurin mai yanzu ba ya ce to ina gaya ma ba da kan na ya fi sauki ya ce to ban nan kan na kan kai wa Allah ya ce to za ka iya ka karɓa shi sarkin su kuma sarakuna irin wannan kayan yakin jikinsu yi sarkin yana da takobi kwaya saba'in sunan takwabin sumsum ku rike sumsum eh yi takwabin wannan sai sarki ne sarkin ma banda na kisra ba wanda ya sai mallaka sunansa sumsum eh an kera shi ne in dai karfe ne takwabi ne hannunka ya haka yayi in kana da garkuwan ka kare ya haka yayi ke gida bi in dai taba karfe kowane iri zai raba karfe shi dai ya ka yi sarkin ya mai da wannan takwabin ya dau sumsum ya rike ya ce da wannan kwamandan kasan wannan takwabin ya ce to sunansa sumsum ya ce in dai za ku yi fada da kai da sarko ba an kawo ka kare ba in dai za a haɗu to za ka takobin ya je lahira ai karrab din nan da suka fara da wannan komandan namu kafin ka ce wani abu da ya duba babu takobin sa kurin sai gindin takobin sarkin yayi dariya da zai kawo sara da ya haka ya yi ga karkashin dokin da ya tsalle ya murɗe kan kurin ya jefa a jaka na sun murɗewa yi da ƙarfi ya ɗauka ya sa kenan ya zo ya kawo wa sai da bina biyo kasu ya ce gahi ne ya ce to an gama ci su da yaki sai da haka muka kai mutum dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu yanzu irin wannan yakin aƙalla muna bi ɗaya bayan ɗaya an yi ya kai yaƙi ɗari uku ba don su ba da kai ka yada musulunci yanzu ba zai yi ba qur'ani ne faɗa walaula difa'ul la walaula difa'ul la inna sabarahum bi barin la fasadat lahum walakin walakin Allah zu faradin ala alamin tilka ayatullah nataluwa alayka billah wa innaka laminal mursalin to sai kuna dubawa sai ku dinga yin sahabban manzon Allah godiya ai wa tabi'ai da tabi'i tabi'i na godiya duk abin da ya kamata a yi wa musulunci sun yi tsakanin mu da su sai addu'a ta alkhairi irin wa'annan mutanen daya a duniya daya idan ya bar duniya duk duniyar nan muna musulunci yake daya ya fi mu daya ya fi mu to saboda haka ko kai wa Allah aiki kayi Allah wannan taimakon da yake nema wa addinin sa wai ba dan wani abu ba a'a dan kai daraja ne shi Allah mai karfi ne mabuwayi ne in ya ga zai taimaka addininsa ba sai da yaƙi ba yanzu nan zai taimaka kuma ga ranar yaƙin badar ma kun ga aya jibrili ne aka turo da mala'iku a kai yasu wannan ma wannan ma dai dan musulman ga kokarin kuma duk adawa da sabudawa duk wa'annan mun baku labarin jibrili ne in ya tsawa shikenan in Allah ya ga dama duk kafirin duniya nan da kake gani duka agun Allah yaƙin in Allah yana so ya yaƙe ka kai ma za ka yaƙi kanka shi ba zai taba ka to gari za mu waye gari ba ruwa kurin duk duniya ba ruwa duk da wutar naku da makamin ku rike ruwa wannan kurin babu sha duk duniya sai yaya a zama awa uku sai a mutu in ya ga dama ka waye gari wuta zai zama babu a duniya wuta wannan za a ɗauke cak wake da taskar wuta Allah wake da taskar ruwa Allah to a duk duniya ba wuta duk makamin da kai da wuta ba zai aiki ba inda za ka hau ka je da abin hawa da wuta ba zai aiki ba kai da kowa kun zama sifiliya sai dai ka ɗau takobi ya ɗau takobi sai yaya kuma rayuwar ka saba da wutan ba za ka rayu ba za ka mutu sau biyu kenan na ukun ya ga dama yakin Allah mai sauki ne in an waye gari kurin duk wanda kuke ga ya fi ƙarfin kowa lafiya za a ɗauke masa sai a bar shi shi Allah shi ne mai bada lafiya shi ne mai zarewa daga ya ga dama duk ƙarfin ka zai ɗauke maka lafiya ka yi abin da za ka shi ne to uwa uba kuma ran yana hannunsa to yasa ake so a ji tsoron Allah ku gane ku daina jin tsoron mutane ku ji yana cewa wai yuhazirukum Allahu nafsa ku ji tsoro na bani to amma yanzu tohidin ka an rage imanin ka tsoron mutum kake ji shi Allah yanzu a nan barin gaya muku abin da ba an yi waya ta magana ba wannan wayar ba ita ka sani ba to maganar kai ka sani kake yi sirrin maganar yana gunsu eh za ka yi magana da waya biyan bukata ka za ka yi network din da za a sada kan ba a baka ba yana hannunsu network wanda sai da yi maganar zai yoyu su masu wayan baya hannunka bare ka saci kuɗi ba kuɗi ma ka yi magana network yana hannunsu kun ji ɗaya na biyu kuma duk inda kake maganar inda za ka yi maganar wannan dogon ƙarfen da ake ake ɗorawa fa daga ɗora ƙarfen idan an yi haka an sa area ƙwaya ɗaya ya wadatar wani abu bangam bangam duk security ne kai da kake maganar kana tafinsu ba wai don maganar aka yi ba an yi don kai ne maganar ya zama kana nan ɗinsu sun yi an san kana magana a ofisin ga inda kake ga garin da kake ga sunanka yanzu kake maganar kuma duk maganar da za ka yin haƙila yau ba su yarda da kai da wane ku yi ba in ka buga maganar sai ya je gunsu sun saurari maganar sannan